shehin malami she gamba kyari daga maiduguri tare da shi akwai alarama nasiru dan malam daga gusau alarama ka zo ka karanta wasu ayoyi na alkur'ani kafin isowar sakataren majalisa alaramomi na ƙasa allah maɗaukakin sarki nake roƙo ya daidaita harshen ku ya yi maku jagora allah ya kare ku daga kuskure
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنسان الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
جزاك الله خيرا إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للآلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين
أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddari mu a wannan babban masallaci na gwallaga a cikin jihar Bauchi a daidai wannan lokaci abu na biyu mu ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kaddari waɗannan 'yan agajinmu da aka horar da su yadda za su kula da addinin Allah wanda kullum muke musu take da sojojin Allah ba su bukatan albashi ba su bukatan yabawa dare da rana suna kan hanya suna yi wa addini da malamai hidima muna roƙon Allah ciki akwai waɗansu 'yan agajinmu da suka yi rauni muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya sa ka fara ne gare su abu na uku dama da muka samu domin yada addinin Allah da tabbatar da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan jiha jihar Bauchi ƙarƙashin wannan gwamna mai albarka shi ma muna mushi addu'a dama da ya ba wa alus sunna da musulmai da musulunci muna mushi addu'a Allah ya karfafe shi shugabannin wannan kungiya muna roƙon Allah ubangiji Allah ya karfafe su Allah ya tabbatar da digadigansu ‘yan uwa musulmai ɗan mintuna da aka bani ba shi da yawa ‘yan mintuna ne ɗan kaɗan ba su wuce goma zuwa sha biyar ba saboda lokaci jan hankali da zan yi da ni da kai da ke da mu duka wai me yake faruwa da mu yan uwa musulmi yanzu imaninmu na raguwa muna iya ganin ababe da yake nuna mana na rashin imani da rashin tarbiya malama ne ba sa karantarwa suna karantarwa wa'azi ne ba a yi ana yi me yake samun abin takaici abin bakin ciki musulmi zai aikata wani abu abin zai baka mamakin aka ce musulmi ne aikata ko ga mutum ya kashe ɗan uwansa saboda abin duniya ko mutum ya kashe ma'aifin shi saboda abin duniya ko mutum ya kashe ma'aifiyar shi saboda abin duniya ko mutum ya kashe abokin shi saboda abin duniya in kana bibiyan social media abin takaici abin bakin ciki 'yan uwa mutum tabi imaninmu me yasa mutanen da ba karatu suka yi ba amma sun fi mu imani da bin karatun yanzu ga karatun ga haddan ga hadisai amma imani na raguwa tarbiya na raguwa me yake faruwa da mu kuma kullum ƙur'ani yana kiranmu mu yi aikin kirki domin imaninmu ya ƙaru Allah na cewa liyazdadu imanan ma imanihim ولله جنود السماوات والأرض ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما بارك الله فيك an dai gane gabar da muke son mu faɗa ‘yan uwa saboda babu lokaci mahallu shayi imani na ƙaruwa idan aikin kirki ya yi ƙaru imani na raguwa idan lokacin da aka samu mutum yake saba wa Allah saban Allah shi zai sa imanin mutum ya yi ƙasa yi wa Allah ɗa'a da yin aikin kirki shi zai sa imanin mutum na ƙaruwa shi ya sa kullum shari'a ta umarce mu mu dinga yin aikin alkhairi wajen yi wa Allah ɗa'a saboda mu samu ƙarfin imani domin mu dinga kauce wa shaidan saboda kar mu faɗa cikin halaka zan kawo hadisi guda ɗaya hadisin abdullahi bin amur wanda galibi imamu tabarani da imamu hakim suna kawowa duk ɗalibin da ya yi karatun islamiyya ya sani annabi na cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum abinda annabi ke cewa cikin wannan hadisi lalle imani na tsufa imani na lalacewa a cikin zuciyan kowanne ɗayan ku wani lokaci zaka ga imaninka yayi ƙasa wani lokaci zaka ga imaninka ma kaman babu shi kwata-kwata annabi ya yi gaskiya imani na tsufa kamar yadda za ka tsufar da rigarka ko za ka tsufar da wandanka ko za ka tsufar da hulanka maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi ya ce fas'alullah an yi jaddida al'imana fi ƙulubikum kuke roƙon allah allah ya jaddada imaninku allah ya sabantar da imaninku a cikin zukatanku to ‘yan uwa musulmi in annabi na tabbatar mana cewa imani na tsufa kana iya sa tufa yanzu yau da gobe tufan ya tsufa kana iya sayan takalmi yau da gobe takalmin ya tsufa kana iya sayan hula ko mota yau da gobe motan ta tsufa to manzan Allah yake haka imani yake manzan Allah yake haka imani yake fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum kuke roƙon Allah Allah ya jaddada imani cikin zukatanku maluma sun nuna mana hanyoyi da za mu bi mu dinga jaddada imaninmu kullum ana so ɗan adam imanin shi ya zama sabo fil imaninka kullum ana so ka dinga sabantawa an tambi manzan Allah an ci ya rasulallah kaifa nujaddidul iman manzan Allah ce faqulu la ilaha illallah ya manzan Allah yaya za mu ke sabanta imaninmu yaya za mu yi imaninmu ya yi ƙarfi muke guje wa shaiɗan muke bin ƙarfin shaiɗan muke bin ƙarfin zuciyarmu manzan Allah ya ce ku dinga cewa la ilaha illallah kake yawaita la ilaha illallah yau Allah ya jarrabe mu majalisun karatu idan ka je masu karatun addini a baki muke faɗa babu da yawa za ka je babban masallaci ana karantar da littafi in za a yi sallah a masallacin sahu goma waɗanda za su zamna su ji karatu a wajen ba su wuce sahu ɗaya ba a sahu ɗayan ba su wuce mutum bakwai ko takwas za su cire littafi su zamna ba me faru da mu ba da baki ake yin addini ba ba da baki ake yin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba dole sai mun koma karatu domin imaninmu ya karfafa domin Allah subhanahu wataala mu nuna mushi cewa da gaske muke yin wannan aiki yau abin da muka shahara da shi shine manya-manyan wayoyi yara ƙanana maza da mata za ga mutum zai wuni zai kwana yana yi yana mining ya bar ambatan Allah ya sa tara daloli na banza da na iska a cikin waya a yanar gizo inda za ka tambaye shi yau sau nawa ya istighfari don ya jaddada imanin shi don ya ƙara imanin shi aka ramakan da wuya ka samu mutum ɗaya to yan wa musulmi in muna son mu mutu da imani in muna son mu koma ga Allah da imani lalle mu zo mu bi ƙa'idodi da manzan Allah ya shimfiɗa mana na muke roƙon Allah Allah ya ke sabanta imaninmu aka rama kalla kana yin maini ko ba ka yi tsakaninka da Allah tsakani da Allah ‘yan agaji kuna yi ko ba ku yi to kaji sun faɗi gaskiya suna yi wannan ba usulubi ne na mutum ya ƙara imaninsa duk da kripto ban cewa haramun ne malamai da yawa sun ba da fatawar ya halatta wannan ba fagen halal ne ko haram ba mahallu shahid yaya za mu yi mu ƙara imaninmu shi ne magana in ka shahara in ka dukufa kullum mainin dare mainin safe mainin yamma mainin asuba mainin bayan asuba mainin imaninka na raguwa abin da ake so mutum yake ƙara imaninsa shi ne sanin sunayen Allah na farko in ji malamai walillahi walillahi al'asma'ul husna fadu'uhu biha ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah yana da kyawawan sunaye malamai suka ce sanin sunayen Allah yakan ƙara wa mutum imani annabi na cewa Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye wannan sunan sunayen Allah ya haddace shi yana roƙon Allah da shi kamar yadda manzon Allah ya ce fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum ya dauki ya dauki hanyar da zai tsare imaninsa manzon Allah ya ce man ahsaha dakhala al-janna duk wanda ya kiyaye sunan naki na Allah ɗari ba ɗaya manzan Allah ce ya shiga aljanna ashe yaya za mu yi mu kiyaye sunayen Allah ɗari ba ɗaya dole sai mun rage waɗansu abubuwa da zuciyarmu ke so dole sai mun rage waɗansu ababe da shaidan ke zayyana mana muna ganin cewa ci gaba ne a rayuwa muna ganin cewa samu ne a rayuwa kafin ka ƙara imaninka mutuna da sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ‘yan uwa kar mu ɗauki abin da wasa yau zuciyanmu in ka bibiya galibinmu mun ta'allaka da neman abin duniya yana da kyau mutum ya nemi duniya amma kar mu manta da lahiranmu yaya za mu yi mu gina lahiranmu na farko shi ne sanin sunayen Allah na biyu malamai suka ce a tadabbur bi ayatillah mutum ya dinga yin tadabburi da ayoyin alkur'ani Allah bai saukar da alkur'ani a banza ba Allah ya saukar da alkur'ani ne don mu yi tadabburi da shi don mu ƙara imaninmu أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Allah ya ce afala ya tadabbaruna alkur'an shin mutane ba za su yi tadabburi da alkur'ani ba kana karatun alkur'ani kana hango ma'anan alkur'ani kana tunano aya kaza me yake nufi yana yana magana ne akan rahama aya kaza yana magana ne akan azaba aya kaza yana magana akan neman abinci aya kaza yana magana akan lahira aya kaza yana magana akan ƙarin imani shine Allah ya afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin mutane ba za su ke karanta alqurani suna tadabburi ba ko da akwai wani rufi murfi cikin zuciyarsu Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi man saukar maka littafi ne mai albarka mai sa albarka amma Allah ya ce liyadabbaru ayatihi dan su yi tadabburi suna karanta alkur'ani suna hango manan alkur'ani Allah ya ce wali ya tazakkara ulul albab dan mahankalta su yi tunani su wa'astu da wannan alkur'ani Allah ya ce afala tadabbarun alkur'an walau أفلا kana min inda ghairi يتدبرون القرآن أفلا Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‘yan uwa musulmi mu koma ga Allah mu jaddada imaninmu kullu yaumin na ɗaya shi ne sanin sunayen Allah da aiki da sunayen Allah na biyu shi ne tadabburi da ayoyin alkur'ani na uku shi ne sanin kauniya na Allah da ya halitti sama da ƙasa Allah bai halitti sama da ƙasa don wasa ba Allah bai halitti sama da ƙasa dan ado ba Allah ya halicci sama da ƙasa dan mu tabbatar wa Allah ilahantakansa dan mu tabbatar wa Allah mulkinsa dan kuma imaninmu ya karu idan muka yi haka lalle ko kullun imaninmu na cikin karuwa sannan kuma ba za mu gushe ba mutum zai koma ga Allah yana cike da imani yana cike da tauhidi yana cike da sanin Allah ‘yan uwa musulmai kamar yadda na so ma faɗa a farko yau in kana duba social media ababen takaici da yawa kwanan nan na duba wani ɗan uwa musulmi ne a kan motan abokin shi duk bai wuce miliyan uku ba ya je kashe abokin ka gani me miliyan uku za kashe abokinka ina yakin imani yake manzan Allah ce fas'alullah an yi jaddidal imana fi qulubikum kana zamna cikin dare shedan zai zayyana maka je ka dauki abun wane kashe shi ka nemi abokinka wane ka binne shi ku kai shi waje kaza ku binne shi ku yi kaza ku yi kaza shedan zai zayyana maka saboda ba ka da garkuwa da zaka yaki shedan a cikin zuciyarka yau shi yafi yawa a cikin al'ummanmu kasan Hausa al'umma sun lalace al'umma sun zama gashi nan dai ba abin da za ka kwatanta akwai wanda na gani uwarsa da ta haife shi ya je ya binne domin neman kuɗi an kama shi gashi nan kar ma ka ce ta mutu da rai ya je ya binne uwarsa don neman abin duniya ina maganin imani kakanninmu ba su yi karatu ba karatunsu ba na hadda ba ne amma sun san Allah tausayi yana wajen mutanen da imani za ka je gaida tsohuwar kamalan kai mai wa'azi ne amma ita za ta dinga yi ma wa'azi me kawo mana haka ga ƙur'ani a hannunmu muna wa'azi amma yaya za mu yi mai aiki da alƙur'anin shi ne zo mana matsala tsohuwa da ba ta ganin gabanta ka je gaida babarka ko innanka ita malam za ta dinga yi ma wa'azi ka yi kaza ka je ka gaida wance ka je ka gaida wane kar ka je hannu banza ka saka musu ka yi musu kaza ka je ka gaida wane daidai da tsohuwan ka je ka gaishe ta dan uwa ita za ta dinga yi ma wa'azi ina baka bar imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal imana la yakhlaqu imanina tsufa imanina lalacewa a cikin zuciyan ɗayanku. kamar yadda riga zai tsufa ko wando zai tsufa fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum ko ki Allah Allah yake sabanta imani a cikin zakatarku muna roƙon Allah ubangiji Allah jaddada imanin mu muna roƙon Allah ubangiji Allah ya tabbatar da diga digan mu akan siratal mustaqim muna roƙon Allah cikin abin da muke yi muna roƙon Allah Allah ya sa muna yin shi domin Allah muna roƙon Allah Allah ya bamu sauki a cikin abin da muke yi ɗan uwa musulmi dama minti 15 aka bani ko minti 10 lokaci yayi abin da na faɗa daidai ubangiji Allah ya bamu lada ko bayana
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون muna roƙon Allah Allah ya bamu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya wannan rayuwa da muka shiga na kunci muna roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki duk wanda ya zo wannan taro Allah mai da shi gidan shi lafiya waɗanda suka shiga wannan taro muna roƙon Allah ubangiji Allah ya sa cikin mizanin su aikan su na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sakataren majalisar malamai na kungiyar jama'a zalfin bid'a wa iqamatu sunna na ƙasa kenan shehi malami sheikh gambo kyari Allah ya saka